أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata hudu ga wata na Ramadan hijira shekara 1443 wanda ya dace da biyar ga watan hudu 2022. a darasinmu na jiya muna cikin suratul zumar mun tsaya aya ta goma sha biyu idan sha Allah yanzu za mu tashi aya ta goma sha uku cikin suratul zumar sha Allah kayan nan akwai tambayoyi da na isko ta farko yana tambayar idan mutum yana bin liman zai addu'a da istifta mana addu'a ta bude sallah wanda bayan kusan a sunna ya tabbata bayan kayi a'udhu billahi samina alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim akwai addu'a da cewa ita kamata ma bayan kabbara ta harma bayan ka Allahu akbar kayan kai ta'awuzi Allahu akbar daga cikin addu'a gajera kuma ingantatta ta bude sallah subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk to shi addu'a istighfar ta bude sallah ta tabbata a sunna kuma mustahabi ce hatta duk da malikawa sun shahara cewa makaruhi ce amma wajen a wajen imam malik mustahabi ce wannan addu'a kuma da mana ta tabbata a sunna tabbatata to wannan iya tambaya idan kana bin liman za ka yi eh za ka yi a inda liman bai fara karatu ba idan liman ya fara karatu fatiha kan ta yi daga shurara magana mai gari kenan ba magana wata addu'a daban illa kai shurari abinda liman ke hudu in dai kai mamuni ake magana sai cewa bayan tarawihi a masallaci an kare wutuli in ji gida zai nafilolin shi yan wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ij'alu akhir salatikum bil-layli witra ku sanya wuturi shi ne ƙarshen sallarku ta dare kinan bauturi an rage sallar dare inda yana filolin dare ne amma abin da ya tabbata a ƙaunar wasu ilan annabi sallallahu alaihi annabi ya faɗa ya aikata an samu yin raka'a biyu damar sallata raka'a biyu bayan wuce wannan kai cikin dare kana iya raka'a biyu ko na raka'a biyu na mai kai awa biyu akan ko awa uku ma tun da dai haka mai kokarin ibada ne ta kai ƙarin abin da babu shi ka shiga matsala ta ƙarin wani ba sunna babu shi wanda ka yi sunnar kuma kai musu ibada ne an baka dama ka yi doguwar sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah ta dare wanda a raka ɗaya ya karanta wajen izi goma sha ɗaya da rabi tunda ya karanta bakara ya karanta nisa ya karanta ali imran ko ka ga izi goma sha ɗaya da rabi kuma a raka ɗaya su kenan mutum wacin amma dai kaka yi rakawin da yawa bakin wutiri rakawin sun ƙare amma raka a biyu ta tabbata bayan wutiri insha Allah sai shi wannan yana cewa wata ce take cikin wani rubu wadda wata malamar su ta rudun mijinta da ya ame ta ya ba ta rabin sadaki bai ba ta ba rabin hayan zuwan shekara biyu ta je makaranta sai wata malama yan ruru wai ta ce mata duka zama suke zaman zane suke da mijinta kasan rudu ne maimakon kun ji zaki karanta karatun jirgin shiga ta fatawa ta banza kun shiga ki sa mutane daji kagar matsala ce kashan ta sa arman ya rubu kuma haka bane ba kashan ta tara ba arman wannan ba sai akai ba inda ba dan ta yi tambayar ban ba ta ce kun arman zaman da nasu wannan ga kaba ce kaba ce gaskiyar magana wannan mun karanta muku zarafin wannan da cikin warkon cikin kayan ramadan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya arma ma wani sahabi mace ruwa cikin suna kuma ruwa ta inganta cikin suna abi dawud ya arma mai mace ba ma magana na zabiya kurin da cai wance wani kana son wani wance ana maka ce ina so ke kina son wani ce ina so annabi ga misali kuma yace ya shiga daki suke zaman duniya ba ma ba da ko magana ba da sa ko ta gurin har manzo Allah bi duniya can daga baya ce kai ni wani kina annabi sallallahu alaihi wasallama ya arma mun wance ban ba ta so biyu ne kamata ba amma rabona na khaibar na bata na ka tsira wajen dubu ɗari ko kenan wannan magana cewa zaman da nake shi ba gaskiya bane ba har ya ba da wani abu kuma ta zaman da nake ko a malikiya ba magana ko a malikiya abin su suke ta akwai na kata kwaye mata take shi ma ba da wani abu a wannan ba malikiya ko in jahilci ne ko in ta sa mutane daji ko in gaya mata cewa shi ne ba gaskiya ba da mijinta mijinta ne ko da bai ba da ba tana kurin bashi take mishi bashi ne tana bin shi har kiyama eh ta yayi sai ba shi sai ita kuma wannan ba ta da lahiya tun bara kuma yanzu ma babu lahiya to man kan mutum wadda an ala safar fa iddatu min ayyam ukhra Allah ce wanda yake bulaguro ko rashin lahiya lokacin da ya warke harama wannan kuma akwai cuta wanda an san hakullin kullu illa masha Allah ita ce ake ce a ciyar da abinci kamar ta azumi guda amma da ana tare ta ma ana ana wa magani ana magani ana ta warke yanzu ma ta cigaba da magani kurin da Allah ta warke kurin shi tara ma'azu ba ni ciyar kurin ciyarwa inda ake ciyarwa inda yake maganar ba iya azumi ne sam gaba daya rayuwa amma ana wannan magani ana cikin da hatar a warke ko shekara nawa ne za a yi gaba samu dama sai a rama wannan shine abin da zamu ta ci gudu ko yau ashe yauwa maganar masu maganin ciwon ido ko na kunne akan rashin lafiya yan wa katsarat ta abinda ake ɗigawa daga kunne ko daga ido bai fara kare azumi misali sahabbai sukan sa kwalli ko san kwalli ya zuwa mabaroko abin da ka tafi in bai kaji ya zo zo kanya daban kunan ka taho da shi ya ce mai ta ibn azumi ke cewa an taɓa ci daga kunne ko daga ido shi allah ci ya ci to me kai magana kun ido ka ce ya zo ga wanda ta ci yayi dan maganin ido ko na kunne kwashi ko cikin bai bata azumi ba hanyar cin abinci bace ba kun ba mai kiran cin abinci na akwai abin da shahara na matsala na darura wasu na bata mutane azumi wanda suke da cuta ta somatic cuta ta toka asim akwai wani abu da ake matsawa in ta taso in ba ka bayan ga mutum yana matsaya sai an ka matsa fuf kamar ruwa ne wani gazi ne sai buhu sai buɗe wannan malamin ai bincike kai shi an ce bayan matsayin abinci abu ne gazi ne mai buɗe ƙorin huhu buɗe ka an buga ake buɗe ya su buɗe ma ilimin asim ai wani ƙorin suke riyewa na ba ka iska to aka buga shi sai su buɗe to ka ce mutum kai to mutuwa zai koko ka ce shi ne gaskiya magana akwai su intunci akwai dama kuma ba ci bane ba ba sha bane ba yayi maganin shi kuma Allah ba shi lafiya eh ci gaba da mu aya ta goma sha Bismillahir Rahmanir Rahim Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adhaba yawmin 'azim Qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Allah subhanahu wata'ala na ba manzon shi umarnin cewa kai kai wannan magana ga bayi ka gaya musu kai kanka matsayinka na manzo na Allah ka matsayinka game da Allah subhanahu wata'ala cewa kai ma inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim ina tsoron idan na saba ma ubangiji na ina tsoron azaba ta ran tashin kiyama idan kai kan kana tsoron saban Allah kana guje ma saban Allah to na ga wani kin babu wani a ce wannan ai shi ya wuce saban Allah kowa bawa yake na Allah shi kanshi manzon na Allah shi a gaba can bai makaranta a gaba yake wajen bin doka ta Allah idan yace Allah ya ce ai shi ne farkon yi ka ai shi ne farkon bari haka ne kuma shi ma iya tsoron azabar Allah wadda ta gobe kiyama wannan shine abin da zaka ga musu a matsayin ka na manzo na Allah qul la a'budu kuma gaya musu ni Allah kaɗai nake bauta muku da sallahu dini kuma addini na gaba ɗaya ina tace addini na ba na gama kowa da Allah ku kuma da ku ga kiya sai an yi sai an haɗa sai an gama fa abudu ma shi min duni wannan yana ku bauta ma abin da kuke so kenan baka yi hana sai a kowa sai ka bauta ma abin da ka ga dama amma akwai ranar dama ya ce ƙun illal khasirin allazi na khasiru an fusahu wa ahalim yau malƙiyama da ya musu taɓaɓɓe wanda ya kowa wanda ya asara wanda ya asara ran shi da iyalan shi gobe kiyama na asara rai ka taɓa da rayuwar a nan duniya akan hanyar da Allah yake fushi da ita baka ba Allah ba ka bauta mu Allah ka iske Allah a cikin fushin Allah kuma haka iyalanka wanda an san mahiya uba kan jagoranci iyalan shi cikin hanyar da yake kanta kuma da cewa ta kaddara su iyalan sun ba Allah shi ya tabe gobe kiyama Allah zai gama su Allah bai bai gama su Allah zai raba su diyanka ne a nan duniya sun ba Allah sun ba abinda Allah ke so sai ka suna aljanna sai ka cin gidan wuta ka kenan kaga baka ci riba baka ci riba diya ba da mutum ma amfanin komi saboda kai kana gidan wuta su suna gidan aljanna a takaice dai idan mutum ya neman hasara babban hasara ta wunin kiyama ya ce ala zalik huwa al-khusranul mubin bayan jan hankali cewa wannan kiyama ta tashi Allah ya wuta da kai raba ka da iyalanka gaba daya ita ce ita ce hasara kuma take a bayyana karara wanda babu na shubha kanta lahum min fawqihim لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده
anan Allah subhanahu wata'ala yana sawara mana suranta maka yanda halin yan wuta ke wanda wuta ce ta kowane bangare yace lahum min fawqihim zulal wa min tahti min tahtihim zulal ƙasa da sama wasu inuwoyi ne kenan ba abin da ke kare su da ko ina ƙasa da sama ko ina wuta ce wata kan wata kenan gaba da baya ko wani bangare tsamo-tsamo suke a cikin wuta kenan wuta babu wani wurin hutu ba wurin lakabawar ragiya gaba da baya ƙasa da sama a cikin wuta suke kura zalika yi haifun bihi ibada in wannan labarai da allah ke badawa na matsayin zaɓaɓɓe wanda ya ba wani allah da irin nau'in azabar ɗan wuta allah yana tsoratar da bayi ne da irin wannan labarai shine zalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu wannan labari Allah yana kawo shi dan ya tsorar da bayi da abin da ke gaban su dan haka ya ibadi fattaqun Allah kira bayina ji tsorona Allah ta mutum tsoron shi ci gaba والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ال... وأولئك هم أولو الألباب
yanzu nan kuma Allah subhanahu wata'ala na yaban wasu bayi wallazina tanabu taqut wa'inda ijtanabu taqut suka nisanci taqut taqut ana musu tafsiri ta jama'a tawagit amma a ce musan ta gumaka wasu ce shedanu shi da ala kul almuhim duk wani abin da aka bashi matsayin Allah duk abin da yake daukan bauta an ga mai bauta ka farrafa wani haƙƙin Allah zuwa gare shi ya ɗaukar kun sun ɗagut kenan wa'inda suka ƙaurace ma dukkan wani ɗagut a yabu duwa mana ba sa bautar duk wani abin bauta ke mana ba Allah ba sun ƙaurace ma ibada kowa ba Allah ba wa anabu illallah sun koma zuwa ga Allah ma'ana da ikhlasi Allah kaɗai suke bauta ba sa bautar kowa to su wa'innan lahumul bushara suna da albishir na haƙiƙa na gidan aljanna don haka fa bashir ibadi ka ba bayi na albishir ka ba su albishir alaƙi gama irin wannan bayi ne albin tabi'una alƙawla fa yattabi'una hasana wa'inda za su ji magana suna ji maganganu za su ji kowace amma suna bin magana mafi kyawun magana wasu na ce ai iya ɗaukar cewa idan Allah ya magana shara ta ka magana wajen misali sauƙi misali yanzu mutum an ba shi damar ɗan aka galla zamsu aka nuna da ba iya da dama ya yi iya dama ya tsirci wane yi da ya yi ya ga ita ita ta yi to kun suna ɗaukar ɓangaren abin da ya yi in a maganganu ne suna bin magana mafi kyawun magana na an ce ana ka iya iya shiga maganar tauhidi don ba magana kyakkyawa irin kalmar tauhidi kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da ana maganar kira ana maganar bautar Allah kadai koma zuwa ga Allah kenan wa'inda suka bi Allah suka bi kalmar shahada suka tabbatar tauhid zuwa ga Allah kadai su ne nastabiuna alqawla fa yattabiuna ahsana da ba magana mafi kyau kamar kalmar tauhid Allah ce ulaika alladhina hadahum Allah wa'innan su ne wanda Allah musu katarin shari'a Allah ya samu alayin su yace wa ulaika humul ulul albab wa'innan su ne mai hankali duk mutum hankalin shi inda bai imani ba mahaukaci ne Allah bai da hankali shi ne kurin da shi gaba أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري مبنية تجري من تحتها تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a faman haƙa alaihi kalmatul azab nan ana manzo Allah tasiriya ana ba manzo Allah haƙuri irin damuwa da yake samu ta ci gaskin mutane shi ya yayi ga gaskiya a hili ƙarara amma suna gurinsa suna ma adawa da shi matsayin shi na mai neman tsamun sa cikin halaka abin da kan dama shi shi Allah ke ce mishi afa'an afaman haƙa alaihi kalmatul azab shin wanda Allah ya riga ya gama da shi ɗan wuta ne a fa'anta tun da zuma fina kai za ka iya tsamo ɗan wuta daga wuta ba ka iyawa ka wani shirya a hannun Allah ciki na ka kira na ka wa'azi ne wannan bayi ka basu da Allah kurin bayi ne na Allah yadda Allah zai kai na da kurin ka faɗi ne wannan shirya abu ne a hannun Allah kurin wannan kenan kakka damu kayi wa'azi kayi wa'azi ya ki ya ce bai yi har ma ya adawa da kai kakka damu da shi haka Allah bai ne kai dai ka sauke abin da ke sakon shi kenan eh ba wani Allah yace Allah ce lakinul ladina taqaw rabbuhum amma kaji waɗanda su kuma Allah masa katarin shari'a Allah ce waɗanda suka ji tsoron ubangiji ke bayi masu imani da Allah da bin dokokin ubangiji suna da takawa kuma an ce takawa daga an ce wani attabi ne an san kenan wanda yake gujewa aikata abin da Allah ya hana kuma yake gudun barin abin da Allah ce shi ne a taƙi iya tsoron azaba iya kare makasin azabar Allah daga biyayya da kuma barin abin da aka ce kai ya bai to wanda suka ji suka yi tsoron ubangijinsu suna da tabbacin cewa lahum ghuraf suna da benaye gidaje building yace kuma min fauki haƙura kirgini hawa sama ɗaya sama ɗaya da wani bayani a nan cewa cikin ruwa cikin sai musulun haka ta bukari ya kawo ruwaya ba take karantar da mu ni'imar aljanna da wanda ya san aljanna wala ba yanda za wanda ya san aljanna kuma ya imani da ita ba yanda za wani abu na duniya da kiran kalin shi wallahi bai wanda ya imani da aljanna kuma ka ji abin kuma alƙawarin Allah tabbas ne ba na wani wani na kamar tambola tambola iyaye wa ka tari ne suka ce aljin ta mai rabo ce a ta masu aiki ce masu yayin ta mai rabo ce kenan ko da iska iya samu ko ya samu haka suke ce da suke ni kenan ko ya samu kenan abin da kun ka tari ne kun kamar tambola ce ba haka bane ba aljanna ta masu aiki ce Allah sama cikin lalus ruwaya bukhari ka muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi cewa inna fil janna la ghuraf a cikin aljanna akwai wani daki yace da haimatun tuluwa ta sama su tuna milan yace a aljanna akwai hema ce ba duka bane ba a ce duka aka baka a wani gaba da wurin aiki wurin hutawa a gida ana wurin hutawa ku ba gidan gaba ɗaya bane ba wani wuri ne daban ake maka na shakatawa yace kana da wata hema wurin shakatawa yace mulul mujawwab an yi ta da lu'u-lu'u diamond ba birgin ba ba andir ba ba wani kare dutse ba ba azurfa ko zinariya lu'u-lu'u kuma yace mu jawab lu'u-lu'u guda ne aka gyara Allah ne lu'u-lu'u ne gaba daya tun da kasa sama aka kwarkware aka kwarkware yace tsawon hemar a sama ba mita ɗaya ba mita biyu ba mita bayanin garin gwamnati hamsin ya yawa ta a sama mil sattin mil sattin a sama tsawon hemin kuma lulu daga waye lulu daga waye wa wanda yau aka baka aka baka kilo daya a nijar na san kai waye nijar haba lulu kilo daya ba zuwa ba ba zinariya ba zinariya ma kilo daya ne take tambaye kudin ta milin milin ne garam ɗaya ɗan ta akalla daga ashirin ko so dubu so zan miliyon ko akalla ko to wannan ana magana lu'ulu shi ba a magana lu'ulu wata ran naga an samu dan guntu na samu a mali dan haka abin farki haka an ta zai yi miliyan hamsin miliyan hamsin gwamnati ta ba shi to aka ce wannan za a ba gida ba gida ba daki ɗaya ba bayin kwamfir sattin sama ya ce fiye alu larabar mata ce a cikin wani kuma bayanin ya ce ko ina mata ne mata wata wata ganin wata mata kanin wata haba za ka da wahala ne da haka da wahala da wahala kada Allah na wahala haba haba Allah suka mutu imani haba sai wata bata ganin wata mata kowace tana shigar da kuna sai kuna yayin da kai je kuna min sattin sama kilo da ba kilo ba min sattin waya min sattin sama wannan haka Allah tsara kan shi wannan wai wani wani bangare ne daga cikin gidajen aljanna ba wani kaga wani bangaren ka ne aka baka aka ma aka baka labari mun nan ruwa anan ingantatta da annabi wala labarin talakawa ba man manyan ba yan gaba gaba karshen hutawa daga wuta aljanna ma shi dirni category kowa an huto kowa an huto kowa shi da karshe ya huto zai tafi a hanya ya gama da wani gidan sama sama bai biya haske ya faɗi sojiya ya rubuce ki Allah na gani aka ce ba mu Allah da kanka ba Allah bane gidanka ne na aljanna amma wannan wata na kalma karshen ne ma abu Allah sabu mu rubuku shine wata ruwa musulmi yake cewa yace in hajrat la tara'auna yace sun aljanna suna ga aljanna zaka hango wani a sama yace kamar da kake wata turmamu a sama ga ganta can ko yace aljanna ma haka ka tugure ki zaka hango wasu a can ƙololuwa sama kuma da duk duk duk kuna gida daya aljanna sai wani zama muka labarin wannan wannan muna muka labarin talaka ga abu talaka ake magana ashe akwai ƙololuwa sama suka ce ya rasulullah tilka manazil anbiya la yablughu ghayruhum suka ce ya rasulullah awani matsayin annabawa ne babu kishi rasulullah yace bala ce rijalu amanu billahi wa sadaqu al mursalin ba annabawa ne ba mutane ne kamar ko gaman mutane masu imani ne gaskiya sun gaskata da manzanni su ne ba ya annabawa ba masu imani an wanka ne Allah Allah kai mu lahiya amin Allah ya ce lahum ghurafun min fawqiha ghuraf suna da gidaje benaye wani kan wani mabniyatu kuma gina aka yi ba abin ta gini ne gine ne ba kace yana ba kamar haya kamata wani kamar abin da ke imagine a hakika ne gini ne gini ne yace tajri min tahtil anhar kuma ko ina ba inda ruwa ko ina biyi biyi ko ina inama mutum ya gida bini nawa kai mishi ruwa ba dina Allah ko ina shi mata ruwa nan na ibn kasir ya kata eh Aisha take cewa Abu Raki ban labarin cewa kunna ya Rasulullah idza ra'aynak ruqat qulubana wa kunna min ahli akhirah fa idza faraqnak ajabtana ad-dunya wa shamamna an-nisa wal awlad قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون على حال على كل حال على حال كنتم عليها عندي لسفعتكم بأكفهم ولزارتكم بيدكم ولو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون كيف يغفر لهم قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بنا هو قال صلى الله عليه وسلم لبنة الذهب ولبنة الفضة وملاطها مسك الأصفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها زعفران ومن يدخلها ينعم ولا يأس ويخرج ولا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم abu da ta muka ce ya manzan Allah idan muka gamu da muka zo wajenka zuciyar mu ta tafshi mu nutsu mu yi ligib ligib muke cikin sai mutu ya ce amma Allah daga mun koma gida muka shiga harakoki da mata kuma sai abu ya kuma canza an shiga harakoki an ji gida da yara kuma suka ce zuciya ta canza kuma sai yake ce musu inda za ku zamanto wannan halin da kuke a waje na inda haka za ku ci gaba da yi da mala'iku sun rika hannu da ku sai kawo muku ziyara ya ce wannan halin mutane ne kanku idan kawai abu gidan kai dame ko wani ɗabi'a mutum ce canza har mata ya saba ma Allah ɗabi'a mutum ce haka Allah ya yi a nan daga can inda ƙaddara mu ce bayi mutane ba sa zini gaba ɗaya su kuma kamar mala'iku haka Allah shirya ba Allah sai kuma mala'ika annabi ce inda bayi za a gari kowa ba mai zunubi Allah zai kawo su bayin sabbi masu zini su tuba ga harkar su kaji Allah ke haka Allah shi duniya zai dan adam a yi laifi a tuba wani ya gyara wani ya bata dabi'a mutum kenan inda da zai kowa mala'ika ne kowa mai san mala'ika ke bai zaba ma Allah amma ba haka ba sai ta inda duniya da ba mai laifi ko daya haka Allah zai canza su kawo su bai a sami laifi kuma ya tuba ya kaskantar da kai da Allah ne gafara ta Allah haka Allah ke so eh wata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abin hawa sai ya wata kan addu'a sai ya yi dariya ya yi rushin dariya a litin misa ta rasulullah sun ta ce Allah yana yana burge Allah ya ce maka tarbi ga firli la ga zunubi illa anta ya ce Allah iya burge bawa Allah bawa shi ce Allah gafarta mini ba mu gafarta kai Allah ko ma zuwa ga Allah Allah iya san bawa ya tuba ya kaskantar da kai ya koma ya san Allah ne kai mu gafarta zunubai Allah ya san wannan abu haka Allah shi da gani shi ya ce suka ce ya rasulullahi yanzu a ba mu labarin aljanna suka ce a ba mu labarin aljanna rasulullahi ba mu labarin aljanna ya ce aljanna ya ce ai gini ita birgin da burguna ne na zinariya na azurwa abinda ake dan cakuɗa ma a gan birgin za'afaran ne ba laka bace ba a abin birgin ma za'afaran ake dan gama a lika birgin zinariya za'afaran ne to mina ku ha za'afaran kai miskul azfar turare ne miskul azfar yace wa hasaba'u lulu la'ul ba ana sa baka gini manyan bidai da kada akan tsakuwa da kake tsakuwa wata tsakuwa mai ƙanana mai ado ta da cikin gida ai mu ana kaje ko to shi ce aljanna annabi ce tsakuwar aljanna lu'ulu'u ne da ya kutu sun suke sun ake shin a cikin gida aljanna a ƙasa kake taka kada da gida hawa Allah kai mu da gida yace wa'adullah in wannan alƙawarin wannan gidaje na aljanna alƙawari ne daga Allah ba ba bane ba tabbas ne la yakun kullu rubi'a shi kuma Allah bai sa alƙawari kai ya baka kurin Allah sa mutum bayan shi na kware ci gaba ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب نعم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء باوا ka tsaya ka diba ka samu wata masaniya wani imani zai tabbata a gare ka ka diba kaza yanda Allah shine ya saukar da ruwa daga sama annalla anzala min as-sama'i ma shi ya saukar da ruwa daga sama in wannan maganar ruwa wannan kan baka shi wahala ya yake ruwa an ce daga girgije ne an ce ina iska ce ta teku an ce waye dole ba ruwan amma me ba kai kai ba ba wani ne ba mu da ba Allah ya kai shi dinna ta shiga rudu wala wala wannan dole kwal an ce abun abun wannan ne Allah ce an ce waye yake ce wannan yake ce iska ce take tayi daga teku ya shiga hayaniya ka abun ne dan wannan duk wannan wannan abin da ban ilimi dan adam sai ya gano da akai kaza da kaza ne da aka za amma abani ce wannan kaza kin waye shi Allah ya kai shi kun da ta yi imani ta wata hanyar tsarin da Allah ya yi wannan jin tsarin saukar da ruwa Allah ta yi shi babu wanda ya kwashi kuma in ya so ya riki in ya so ya bada babu inda ba a hori a duniya ba inda ba a hori ba inda ba a hori a duniya Allah so ko ina ko amurka da su kuma Allah so kuma ya kawo haka ya tsara kayan shi kurin shi ne ne ne wani aikin ya saukar da ruwa daga sama fasalaka wa nabi a fil arab sai sanya ruwa na ce nabi ka wace yambo a cikin ƙasa Allah sai idanu idanu na ruwa in wani mutum ba mai hankali ba ko da sa abu ba ko shi ganin mai nima Allah kan maganar ruwa yan uwa a cikin ƙasa wannan Allah da ya yi mu damara a saman ƙasa duk adam duk inda adam ta saman ƙasa ko ina ka je in dai ka gina ka samu ruwan sha sai dai wani a kusa wani a nisa Allah ya ma ruwa idanu a ƙasa yanda yake teku wannan a sama ruwa akwai teku ta ƙasa ran labarin Libya duk mai jin labaru ya jigo an ji an saka dabi ya hudu tafin ƙasa me tafin ƙasa a yi ƙasa a ƙasa Allah ya ma ƙasa kush-kush na hawan ruwa da yawa nan gaje masu aikin rijiya ya ce an so ganin ƙaramin ido mai ƙasa hawa hawa ido ido haka ke a ƙasa ƙaramin ruwa ya je mai yawa wuri wuri da ido ido ne kuma kowanne a sama kuma fara haka ke yawo wuri haka ta yawo kamar tarki yawo yake a cikin ƙasa tambaye masu ilimin abin ruwa a ƙasa akwai ido mai yawan gaske kuma ruwa da kamar ya tun da ka shiga ruwa ne kuma amma a ƙasa yake wannan ya dace da wuri zuwa wuri na ka zan imata wannan ruwan da ake kawo na arewa na an ce akwai wanda yake rijiya wisan metar wisan metar ƙasa aikin ruwa wisan metar ko da wisan metar eh wusan metir ƙasa to akwai tattalin wasa ya dace kuma kowane kuskushi ne hawa hawa ne to wannan hikimar Allah shi ne a can da aka cewa qul in asaba ma'akuma ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in ka tambayi mutane wata ni'ima ta Allah inda Allah ba dan rahama ta Allah ni'ima ta Allah da yasa kasa take rike ruwa ce ga yabus inda aka waye gari kunun ruwa ya shu kasa ya kasa kunun tsayawa ba tsare shi ba ya ta tahiya ya ce ana zaka ruwan ruwan sha ana zaka ruwan ruwan ruwan sai allaka amma da yawan ruwa kasa akwai da ruwa ke tsayawa din da jini zai tsaya ta yawo kamar tarki kuma shi ma hawa hawa ne za ku sha ku rayu inda ga yabus inda za a waye gari ruwan ya yi kasa ya shu kai tsaya ce ana zaka samu ya ce fafamaitu bi ma'in ba zai zama ku ruwa ne gudu ba sai daga cikin neman Allah samar da ido a cikin kasa ya saukar da ruwa daga sama kuma ya rike shi a cikin ƙasa yake yawo ya zama ayin da su yambo ma'ana zama kamar ayin kamar ce kamar ce mace kun ido ido ruwa a cikin ƙasa wannan ruwa da ya saukar da shi daga sama kuma ya bar shi ido a cikin ƙasa sama ya kuruji bihi zara'a da wannan ruwa za a yi shuka tsiron ku mutu abinda kuke ci ku rayu kai shi ka sha karar ita ma shi sha karar nan Allah zai buga wani misali ne na dan adam matsayin dan adam da matsayin duniya yace wannan tsaran mukhtalifan alwan tsiro ruwan guda ne su kame waye waye ruwan guda ne a maza kayan shirka iri iri a garka guda tattasai tumatir kenkelaba wane ne gasi ya salati gashi iri kuma duka ruwan guda ne shi ba a can ruwan tausa daban ruwan salati daban ruwan tumatir daban ruwan doya daban ruwan kwamfutar daban ruwan aitai ana shi ayaki da muka yawa amma duka ruwan guda ne san ka san mahalicin guda ne kuma ko da kanta da kai wanda yana abin shi ɗaya ne shi ɗaya ne ke donin jikon duk wannan gaba ɗaya wannan ruwan ɗaya duka zuba kowa kuma ya rayu Allah galib Allah ne iko kenan Allah qadir yace summa yukhruju bihi zar'an ya huddo da tsuro daga wannan ruwa mukhtalifan alwanu kuma hatta da kala kala kanta wani masara masara wani jajjaja wani tsanwa tsanwa wani gashi ne kala kala to wannan kayan sha'awa abin burgewa sun mai hiji sai a waye gari duk da iya shan ruwan iya komi komi shan ruwan da yake wata ran sai da ya bushe ya bushe ya kambare duk wanda yake sha iya lokaci ko duk shi ba lokaci da ya kuma sai ya bushe fatara musfarra sai ga shi ya kuma wani kore kore masara masara gashi nan sun mai ja'alu khutama ta gashi kuma gashi iska ta dauka kalmomin kuran nan waje da magana kai dan adam ake gaya ma wannan magana duniya gaba da haka take duniya gaba da haka take abin sha'awa abin kai ma kan haka ke ka kashi Allah uku ka dan baraba kana kai kawo sai kana kana tahiyar sanda kana haka za ta kai kai ma mutum mutum haka duk abin da yake kowanne in haka sai haka kowanne in haka ya kasa ya kasa ya ce inna fi zalika da zikira dole albab cikin wannan kisa wannan bayani akwai abin sanato akwai abin wa'azuwa amma ga masu hankali Allah samu da masu hankali ci gaba أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين نعم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه نعم الله بقى مثالي شن متاني وندا Allah ya yaye kirjin shi musulunci kurin imani Allah ba shi imani kenan imanin kuma ne ya gama kirjin mana ya yarda wadda babu shakka cikinta mai wannan hali kuma na fahuwa ala nuru mai rabbi yana kan wani haske daga wajen ubangiji ke yana kan shiriya ta Allah ya yi imani kuma na bin shiriya ta Allah kaganin bayan imani zai mai bin shiriyar Allah ka zo ka mai bin rudu kuma bin san zuciya bin an hawa ka yi imani kuma kana ɗaukar karantarwa daga Allah subhanahu wa ta'ala nurun min rabbi babban nurun shine qur'an da tayin Allah kana bin shi wannan kaga ba zai zo ɗaya ba da yace fa wailun liqasati qulubum min zikrillah lace azaba halaka ta tabbata wanda zuciyarsu ta bushe ba ambatan Allah ba ambatan Allah ko rige ruru wani tabbas hatta azaba ko halaka ta tabbata gare su ulaika fi dalalin mubin wa'annan wanda zuciyar ta bushe game da ambatan Allah wa'azin bai shiga balle amwani kun ba ambatan Allah su ne suke cikin bata bata qarara hili Allah mun tsari
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد
Allah subhanahu wa ta'ala ta Allahu nazzal ahsan alhadith Allah shine ya sabkar da mahi kyawar magana mana Qur'ani shine mahi kyawar magana a duniya kaf mahi kyawar zance Qur'ani kenan Allah ya sabkar da shi wannan littafi na Allah Qur'ani kitaban mutashabi misali littafi ne mai kama da juna mujahid na cewa bangaren ayoyi bangaren surori bangaren kalmomi zaka wannan ta kama da wannan ta kace ma a wannan wurin ma ta wani tsada da yawan zaka mai san karatun Qur'ani iya kwata wannan kuskure kuskure wannan ya ka ga cikin sura bangaren cikin sura ne ta kira ga wata sura ya cikin sura ba wannan abin kama yake da juna kwarai kun ko ne magana ta matsayin da bane amma kaman kalma guda ce suna kama da juna saboda ma'anarsu amma wurin daban ne ba wuri guda bane ba kowace ta zo kan maganar ta daban da wata wani ya cikin usulubi tsarin hikimar alkurani a wannan usulub da Allah ya shi kitab wanda ke mutashabi kun misali kuma littafi ne wanda ake yawan kunkomawa ba a gajiya da shi shekara ne da nawa yau ana kanta yadda ta kuka kamar yau zargo haka littafi da ake ana yawan kunkoma shi kuma an ce nan a ta annaba a ce annaba kan shi na sallama bayan shi ne annabin Allah bayan da karantawa irin na cikin sallah kuma ce duk shekara sai malaka ya zo sun bi ta gaba daya an sake koma ba an yi rigizar shi gaba daya duk shekara ita shi da ya gano lokaci ya kusa ya ce jibril a wannan shekara ta wannan ta shekara su bi zo muka yi bita da ɗaya ɗaya muke ko shekara amma wannan shekara su bi muka yi muraja ce na ga alama lokaci ya kusa haka kuma aka yi abin ya ce ta ƙashe irin minin jirudin da zai ƙasar rabon ƙur'ani zukatan haka ce hata tana tamikewa hatar wanda suke jin tsoron Allah wanda Allah ka cewa innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah washat qulubuhum wa zakara ta alayhim ayatu zalatul imana hal masu imani ana kanta qur'ani na an ce kamar jin wani abu tsoro na azaba na kaza suka burgita har abin ya bayyana a jikin tsoron suke ji na tsoron wani wa'idi da Allah yi nau'in azaba ce azaba kaza a wuta azaba kaza irin wani abu yana ta su tsorata wannan tsorata ce take a shace kinin hata take ta miƙewa sun ji tsoron abin da suka ji a cikin alkur'ani kuma su ne ana karanta ayoyi mun samu nutsuwa da jin ayoyin Allah bangare guda tsoro kuma samu nutsuwa da karanta ayoyin Allah wajen samun damirin su wannan halin masu imani kenan suna samun hata su tana tana tana tana tana tana yamukewa mata ga tana tsorata kuma ya ce sun matalinu tuludu kuma daga baya za ta yi tafshi da mai da ambatan Allah ta mahaifin magana ambatan Allah iya sa kuma ta samu nutsuwa ta samu tafshi wa qulubu min la kenan hatar ta daga baya bayan ta tafi ta yi ta tsorata kuma daga baya hatar da zuciyar ya ce me kana nan tafshi me dawa zuwa ga maganar Allah da bin dokar Allah mun a sallama a guje ma azabar shi kuma abu abin da Allah ya shi kenan haka ba sai ma su kenan zalika hudallah ya hadi bi man yasha wannan hali a karanta qur'ani an wa mutum iya gano imanin shi iya awo wannan ba ka ga kowa ba tsakanin da Allah an ce mutum iya gano awon imanin shi lokacin karatun qur'ani zuce ka ina take zuce ka ya take daga nan ka gano alaƙa imaninka tabbas bi imani iya ji a jikin shi iya jin wani abu ne yake ji na musamman haka kuma kamar na baka bana wani abu daban na manza ba a'a zuciya tana tana falkawa ta kace tana falkawa hankalin ta iya kan abin da karantawa an ce ana auna imani lokacin karatun Qur'ani ta Allah ta ta ilmul mu'minun Allah ware kaga masu imani sunan da zaku kira Allah an aka mutu Allah wajen kulubu zuciya ne wajen ta tsorata so tana tsorata kenan tana kawo a kada abin da ake karanta mata a cikin an tana ana buƙatar ƙwarai lokacin karatun Qur'ani ka bada kunnuwan ka shibara dan ka tasirantu ka amfana da abin da ake faɗi yace zalika hudallah wannan shine shiriya ta Allah samu wanda muka muwafaka da karanta ana kanta Qur'ani kana halkawa kana ji a jiki shine shiriya ta Allah wanda ya hadi bihi man yasha amma Allah ke shirye da wanda yake so zuwa ga wannan dabi'a Allah Allah sama kanta wa man yudlillah kuma lam amma duk wanda Allah ya riga ya bata da shi wa ba mai shirye da shi Allah shirye da mu
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون
afaman yattaqi bi wajhihi su'al azab yawm al-qiyamah shi wannan ya zo daya bawa mai wannan hali mai wannan arzuta wannan shari'a daga Allah da wanda gobe kiyama zai rinka kare azaba da huska na ma'ana magana dan adam so da yawa in ga bala'i ina ki fara kariya haka zai huska ki fara karewa hannu ne bai kare ta ita ki fara karewa amma da aurin kiyama huska zai tunkara azaba huska zai tunkara azaba huskar kin ba wani makariya ji ba makariya da huskar shi zai neman kariya azabar to za kariya azabar na ma'ana za ka cika halin da ba abin da za ka iya kanka eh za su rika kariyar mummunan azaba da fuskar su gobe kiyama wa qila lil zalimin zuqu ma kuntum takasibun za ka hada magana ta azole ta da musu hankali ku dan dan abin da kuka aikata a duniya ana musu azaba ana musu gori Allah kiyaye
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
kaddaba alladhina min qablihim nana magana wannan al'umma suke taurin kai ana kai da kawa ba gare su haro ba Allah ce kahin su wasu al'ummomi da dama sun karyatar da manzannin Allah kahin su nawa aka yi amma wa'ancan kan ci labarin su fa atahumul azab min hasla shurun azaba ta zo ta inda ba sa tsammani kwaram to shikenan Allah gama da su kenan kasa da Allah ya kyale ko kaga ga Allah ya kyale shiru su ma wancan amarkon haka suka rike kaman ba komi ko lokaci guda Allah zai da azaba rukun ba damar a koma baya kenan ku yanzu ku yi hattara kayan ta ku fa azabahum Allah al-khizya fil hayati ad-dunya anan duniya Allah dan dana musu azaba ta wulakanci kaskanci a rayuwar duniya kuma nan Allah yana ba al'umma azaba ya halakar da yadda ya so tsawace menene hawa ba shi kenan ba an kare bane ba a'a wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun azabar da suke jiran a lahira ta yi ta duniyar girma dinin ga mutu azabar dinin za a musu ɗayan mutanen nutu ne na nu duk azabar da aka waka hurai wannan so mun taɓa ne ya zama aya ga mutane amma abin da yake jiran su a lahira ya yi wannan azabar ta duniya girma lakiyar ci gaba ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون نعم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل Allah ke tabbatarwa cewa hakika tabbas mun buga darabana linnas linnas Allah ya kawo misalai da dama don mutane su gane su yi imani an musu duk abin da za a kawo mutum ya gane gaskiya Allah ya buga musu alƙur'ani Allah ya kawo ba abin da ya rage amma Allah ya ce ya haka la'allahum yatazakkaru dan su wasin Allah ya kawo misalin ta kowane hanya min kullu masal kuma kaske ba su gane ba qur'anan arabiyyan ghairu dhawaj ta wancan zamanin da su ake da annan balarabe ne wanda suka tare su larabawa ne su ne ɗan isar saƙon farko ana muku magana da larabci kuma larabci tsayayye gyararre babu kwana kan shi mana ba larabci ne gangare da fasi ba ma shi wani abu ko ba ga kuma matsala kan shi larabci ne fasi wani ba wani shubaha da rashin ganewa garzi iwaj la'allahum yattaqun Allah ya haka dan su zama mutum masu jin tsoron Allah amma da yawa ba su bi imani ya Allah ce gaba ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون na'am Allah ce daraba Allah mathalan rajulan fi shuraka mutashakisun nan Allah ya ba mutane misalin muwai bawa mai kade ta Allah da ibada muwahi wanda babu shirka tare da shi musulmi ne gangariya ga Allah da mushriki wanda yake Allah gama Allah da wani Allah ke buga wani misali na hankali zai gari ce daraba Allah mathalan Allah ya buga misali na rajulan mutum ne bawa fihi shuraka a mutashakisun bawa ne amma na haɗin gwiwa iya wani mutum biyu ne ko mutum uku ko mutashakisun kuma da uku ba su da haɗin kai iya wani ce mace zo imaka wani ce mai zo wani ce mai wani ce mai kakkai kada ya ci guru tun da masu gidan shi wajen nawa da dama ne kuma kuma ba sa shiri da juna suna rigima kowa zai ce i wani ce mai i wani ce kaka wani ce kai ka tabbatar da iya cikin ruru mai alƙibla ɗauna bawa ɗan wannan misali ne Allah ke buga wa ya ce mutumin da yake bawa na misali an maka misalin bawa da yake da masu gida da dama kuma mutu shaki sol waɗanda suke rikici wa rajulan salaman da rajul da mutum bawa ne amma shi na mutum mai gidan shi guda ne kwarar ba wani matsala mai gidan shi ne mai aminci inda ba wa fashi da abokin jayayya kwarar ɗaya mai gida guda gare shi wa'annan bayan guda biyu hal ya stawiya ne matsala ba wa wanda ka cikin irin wannan rudin mai iyayen gida iyayen gida da dama kuma suna rigima a kan shi da bawa na mutum guda sun zo ɗaya sun zo ɗaya ba tukinan ba yadda za a yi a gama wanda yake kaɗaita Allah da ibada kuran da mai gama Allah da wani kuma da san rudin da wancan ke ciki haka rudin mushrikin ke ciki magana kenan Allah ya ce alhamdulillah Allah ya kawo bayani gamsheshe ne yake hujja kuma yawa ka gode maka shi ce godiya ka tabbata ga Allah mai buga misali ne yake hujja ga bayi alhamdulillah ce bal akasaruhum la ya'lamu amma duk da haka abin haka yake amma mafi yau mutane musamman haka ci gaba innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innahum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun
nan suka yi wa ma fata Allah sa ya mutu mota haka suke mushi kuma ya mutu mota fata ake mutu to wannan ba mai matsala aka ce lashe mata bil maut ba wani ba wani matsala da kai mutu to wani mutuwa ba ta bace ba shi Allah ya ce innaka mayitu ina mayitu magana mutuwa lalle zaka mutu su ma za su mutu ba zai tsaya ba mai dawama da mutuwa ce abin magana ba haka ba take ba kenan magana mutuwa tabbas mutuwa za a yi kuma kowa zai mutu zai nan suke ba kowa kowa ta sakamakon shi kowa ta sakamakon shi wajen Allah summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimun kenan mutuwa za a yi kuma a tada ku gobe kiyama a wajen Allah dirgiyar ku sai anan ba kayya kuke ba gaskiya bace ba wani ba addini bane ba kuke ta hayaniya za a je gaban Allah kuma zai rabar gima tabbas Allah kai mu cikin imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته